da awu buɗin alima ba kafiyan fararrahu ma ta yammama kamar labuta da liɗabakin aukashi da nimfi a mutarimin li'adashi a kotu wakatin auraki daurafikin autala malin alama shugaba bihi a ne wani dabunin nufin da kabdama a ta wakatun wasan dakar rasulun inna وليس للمبين سبله السرى إلا إذا تسليمه التأذر وعدم باستعماله بالجن نذير ما ذكرته بالسكن والفرد إن يصل من التيمم بما لا تشتهي ذو تحجم يقصد ذاك إن تيمم تيمم له من قبل وقته وسهل وسهل نفله يكفي في لنفل مصحاب تلاوة تيمم لأحد الثلاثة وأمر الآدم بانتظار ما أرجاه آخر المختار أو شكه وأسده لكن أئن في الوقت حيث الماء بعينه تجد كجازم به وعنه ينزوي لحب ليس ظنه ظنا قوي وبالعاجل الوضوء ينقل وبالوضوء طلب يعرض ذكر في الصلاة والوقت التسع وبعد في الوقت إلى ما تتبع إن كسرت كم وإن أسر في تحياته أو بعدها ألقاه في مقربته أو نصاب نصاب نجس تيمما كما في الأم وكما للعلماء هل بعد ما استهلك أو جف السرى أو أمره بعد صلاته سباته درى أو ذا إذا ما ضرت الريح إليه تربا وغدا نجس الذي عليه ونقر آدم وضوءا لم يجر بقاؤه للوقت كره وهزر إبدال الاغتسال إلا من درى بفقد يومين له بعسرا نعم ومن لغسل أو وضوء أدمى ما كافيا wanda adima ya rasa ruwa ligusilin nan wanka ko ruwan da zai alwala ya zama ba ruwan da zai alwala
na'am Farru farko ba- ba ta yamma a ma kafiyan farahu ma wanda zai wadatar da farillar su ta yamma ma to abin da yake akwai sai ya ke mama wanda akwai ruwa na'am amma ruwan ba zai ishe shi alwala ba ga yana bukatar alwala to ba a ce ya fara amfani da ruwan ya in ya so iyaka inda ya kare sai ya taimama ba A'a, ya kyale ruwan ma gaba ɗaya ya taimama Mm.
haka nan wanda wanka ya kama sai zamo ba ruwan da zai ce shi wanka Mm.
ruwan da yake tare da shi bai wuce ya rabin wankan ba Na'am.
to shi ma ba a ce sai ya fara amfani da ruwan in ya so daga baya ya yi taimama ba a'a ya kyale ruwan gaba ɗaya ya taimama
wallahu taja da dabakin wanda kamar wanda yake bukatar ruwa don dafa abinci ga ruwa ruwan nan ya ishe shi ya alwala amma kuma yana bukatar abincin anjima ba ruwan da zai tafi abincin sai wannan to shi ma sai ya kyale alwalar ya ajiye ruwan nasa don ya dafa abincinsa
aka shi minin fi'a mutarimin da aka shi ko kuma ya ji tsoron cewa ga wani mai alfarma ko da kamar kare ne a zai bayo zuwa kishirwa a nan gaba ba ruwan da za a ba karen nan masalan dan magani kishirwa in ba wannan ba to shi ma sai ya kyale alwala da ruwan na'am ya in ya so ya taimama ya sallah ya ajiye ruwan dan a ba karen nan
an fotu wakatin ko kuma tserewar wakaci idan ya tsaya neman ruwan ko ya tsaya ba zai iya amfani da ruwan da sanyi ba in ya tsaya dumama ruwan wakaci zai wuce to duk sai ya kyale dumama ruwan ya ke mama ya sannan aura fiƙin ko kuma tserewar abokin tafiya suna hanya ne in ya ce sai ya tsaya yi alwala abokin tafiya nan tafiyar sa zai shi kuma ya tafiya shi kaɗai zai gagare shi to sai ya taimama aura talaf malin ko yana jin tsoron halakar dukiya alama yi shira bihi wato wanda yake ya wuce gwargwadon yadda za a sayi ruwa a nifa da yake ya karu alama yushtara ne duka abin da za a sayi ruwan alwalar da shi na'am ya zama in ya je nemo ruwa zai bar wata dukiyarsa a nan ba zai iya tafiya da ita ba kafin ya ɗebo ruwa kafin ya dawo za a ɗauki ko ko zai tafi da dukiyar tare da shi a hanya wajen da ake zuwa ɗiban ruwa akwai yan fashi za su karɓe wannan dukiyar to duk sai ya haƙura da zuwa neman ruwan ya taimama ya sallah
wannan dabban in idda kabla ma a tahu wakatu wannan kunan yu'idda a an so abu ne wanda yake mandubi wasu suka ce wajibi ne cewa mutum ya tanadi ruwa kabla ma a tahu wakatu tun kafin wakaci ya zo
wasaddaka rasula inna faru idan ya aika wani ya nemo masa ruwa sai ya ce ai babu to sai ya gaskata shi ba ya ce zai kokonto a kansa ba
walai sallin mutum ke suhuna hussara
wanda yake da damar ya dafa- ya dafa ruwa ko ya ɗumama ruwa ya alwala da shi ba a ce yi bar ɗumama ruwan ya taimama ba shi abin da yake damunsa in ya alwala da ruwan sanyi zai cutu amma in ya ɗumama ruwan zai alwalarsa lafiya don ruwan ɗumi ne ba komai to kuma yana da hanyar ɗumama ruwan to ba a ce ya bar ɗumama ruwan ya taimama ba abinda ake bukata daga gare shi wajibi ya ɗumama ruwan ya alwala da shi
illa idza tasqinu hu ta'azzara sai fa idan ɗumama ruwan ya gagara ya zama ba zai iya ɗumama ruwan ba wa ko ajru kuma ya zama abinda zai siya na ɗumama ruwan ya tsada ya tsada kwarai to wannan sai a ce ya haƙura ya taimama
wa ajru fisti imalihi fil kinni a kan gudanar a cikin amfani da ruwa a ɗaki nazira ma zakartu hu fi suhuna misalin abin da na ambata a game da dumamawa akwai akan samu ba'arin mutane na wanda su abin da jikinsu baya dole ba shine su saba ruwa iska ta bige su ko ƙaƙa amma in ana ɗaki a rufe sai su iya taɓa ruwa a zauna lafiya Mm.
amma in dai za su taɓa ruwa jikinsu da danshi iska ta buga su ko ƙaƙa to an shiga wani hali kuma to kamar irin wannan inda akwai ɗakin da zai iya shiga ya yi alwalar baya ya bar alwalar ya taimama ba amma in ya zama ba ɗaki da za a shiga a yi alwalar to kuma sai a taimama
wal fadhu in salmina tayammumi a a farilla idan aka raba wato daga taimama bima da wuta ɗaya da zuta hatumi da abin da aka yi tsarkin saboda shi dole dole nafsu to sai wannan taimamar ta ɓaci sai wannan taimamar ta ɓaci ko wannan farilla sai da mu ta ɓaci zaka in tayammama lahu min qabl waqti A- akwai ruwa a nan wanda ya haifin umar ɗaya daga cikin gaggawa da mai na malikawa ya ce a in kamar rabawar da kamar raka a ta fajr ya ce mama don yi sallar asuba na to sai ya raka a ta fajr da wannan taimama cewa taimama ba ta ɓaci ba amma idan kamar ya taimama don sallar azahar sai ya za kuma ya nafila kafin ya sallar azahar to wannan taimama ta gama sai ya zama yana nafila ta gama sai dai ya sake yin taimama don yi azahar to shi ne abin da ake nufi da Na'am.
wannan tunda ne nafila dole sai da tsarki za a yi ba a sallah ba da tsarki ba
kazaka in tayammama lahu min qabl waqti haka nan in ya taimama ga farilla kafin wakaci to shi ma wannan taimama ba ta wadatar ba wa sahih nafala A, amma in ne nafila da wannan taimamar taimamar ta yi na nafilar ta yi
ya kafile nafala haka nan wanda ya taimama don nafila kafin wakacinta game da ce misali a ce yanzu wakacin da asar ba ta yi ba ne Na.
ba sai ya nafila dan na- a, sai ya taimama don nafilar da ake kafin sallar da asar to wannan ba laifin ya iya bari in ya nafilar yanzu ya bari wakacin da asar ya yi ya yi nafilar da ake yi ka- dan wakacin da asar Na.
ya so kuma sai ya taimama don ita farillar da asar
ya kafile nafalin mushafin a tilawatin taimamun wanda ya ce mama don sallar nafila ya iya ɗaukan ƙur'ani ya iya karatun ƙur'ani ko wanda ya ce mama don ya ɗau ƙur'ani ya iya sallar nafila da taimaman nan ya iya karatun ƙur'ani ko wanda ya taimama don karanta ƙur'ani to ya iya nafila da wannan taimaman ya iya ɗaukan ƙur'ani
umar al'adama binti zara Wanda ya rasa ruwa. za a ce kai ya gaggauta taimama a ce zai sallah yanzu ya saurari ruwan da yake sa ran zai samu a ƙarshen lokaci mu tare inda yana sa ran samun ruwa to ya saurara sai in ya kai lokaci ƙarshen lokaci mu tare da samu wata wannan shine sai ya taimama ya sallah au shakka hu wasa wanda ko yake kokonto to sai ya taimama tsakiyar lokaci wanda da yiwuwar samun da yiwuwar rasa ruwan duk ɗaya ne a wajensa wato hamsin hamsin ne to wannan tsakiyar lokaci sai taimama ya sallah in bai samu ruwan ba na lakin a irfil wakati haisu sai dai kamar wannan ɗin bayan ya yi taimama ya yi sallah tsakiyar lokaci sai kuma ruwan da ya sa ran zai samu sai gashi ya zo ya samu ruwan kafin ƙarshen lokaci Na'am.
sai a ce alwala ya sake wannan sallah
da jazumin bihi wa an huyan zawi da haufin lissin kamar wanda ya yake da cewa akwai ruwa amma kuma ya ƙi zuwa wajen ruwan don tsoron ɓarawa ya san bayan bishiyar can ko cikin surkukin can ai akwai wata rijiya ko akwai wani tafki da ruwa a wajen amma kuma cikin bishiyar nan duk yan fashi ne. in ya je fashi za su yi masa to aka ce shi ma a wannan sai ya bari zuwa tsakiyar lokaci idan yan fashin nan ba su tafi ba sai ya je ba ya sallah in kuma Allah ya sa kafin fitar lokaci yan fashin suka bar wajen to sai ya alwala ya sake sallah
zan da ku zannan ya kabu zaci cewa akwai yan fashin kyakkyawan zato
bina waƙin rubutu yan take ya shi taimama ita taimama tana warwarewa da duk abin da ya warware alwala duk abin da yake warware alwala to ya warware taimama
bi wujubi dalabin izi a rubu hakanan kuma yana warwarewa da nema wanda yake wajibi idan ya zama ya bijira wanda yake ya yi taimama zai sallah da taimama sai ya hangi wasu ayari sun taho yana kyakkyawan zaton ayarin nan da suka taho da ruwa tare da su na'am to wa- wannan taimama tasa ta ɓaci Mm.
sai ya bari sai sun zo ya Mm.
roƙe su ruwan ya alwala
wa zikir fi salati hakanan taimama na ɓaci wanda aka zai bayo zuwa ɓacin sallah idan yana cikin sallah sai ya tuna ashe ma akwai ruwa
wal waqti tisa matuƙar dai wakaci ya yalwata
wa ba'da fil waqti idan ko bayan nan ne ya to a idha sai ka sake ta a wakaci tattaba tattabi ka ba abin da malamai suka ce na'am kamu idan ka sarafi ta ta hayati ina misali wanda za a ce ya sake sallah a wakaci kamar gungu na'am wanda shi ɗagawa ya je inda ruwan yake shi ne ya gagare shi to kuma kafin wakacin sai ya takaita wajen shirya ruwan tunda shi ya san ga halin da yake ciki gurgu ne ai kamata ya tun da wuri ya kokari ya samu wanda zai ɗauko masa ruwan ya kawo kusa da shi tun kafin wakacin sallah ya ma don wakacin sallah ya ya huta Na'am.
to sai zango ya takaita sai wanda ya zo wajen sa sai su yi lantar shi da zuwa ruwan ya kai can ka ɗauko min ruwa ka gani ba zan iya zuwa ɗauko ba ba ruwansa da wannan sai kuma wakacin sallah aka rasa ruwan wanda shi ma idan ya wato ya taimama ya sallah aka samu wanda zai dauko masa ruwan wakaci bai fita ba dole sai ya sake sallah na'am aw ba'da ha ko ko bayan ya yi sallar alfawa fi makarabati sai ya samu ruwan kusa da shi inda in ya dan rarrafa ma zai iya daukowa
ai bi musabi najisin tayammama ko kuma wanda ya taimama a gurin da najasa ta taba
kama fil ummi kamar yadda zuwa mudawwana
wata maral ulama amma a nan akwai sabanin malamai
hal ba'da masta halaka yalla inda ake cewa in ya ce mama da wajen da najasa ta taba zai sake sallah ne a wakaci in ya zamo wajen gaba daya najasa ta ta ta cinye babu ita aw jaffa sara ko kasan ma ta bushe
aw amdihi ba'da salatihi dara ko ko ana nufin sai inda yake kafin ya sallar bai san haka ba sai bayan ya yi sallar da ya sani shine za a ce kawai ya sake a wakaci
auza iza ma zaratin rihu koko inda aka ce zai sake sallah ne a wakaci kadai inda ya zama ƙura iska ta sa ƙura ta rufe najasar kaga dan da ji ta sallah sa ta kadai.
baya da ta rufe najasar da cikin kansa Mm.
shine ya yi faɗi wannan a motarsa ya yi faɗi wannan a motarsa Eh? an faɗi kuma sha biyar da ƙarshe wajen ne tambaya ta motarsa ce ba a kawo to akwai wanda na mulki sai ya ba mu kusa ko tunda can aka nema dai aka yi motarsa ɗin wane ne zo mai kotun jiki ko waka mutayammimin ala musabi baulin ko ya faɗa a mutasar waka ta sara alal wakati lil qa'ili bi daharatil ardi bil dukufi imamu malik ya takaita akan cewa ya sake sallah ne kadai a wakaci saboda masabar wasu malaman sun ce kasar da najasa ta taba Mm.
idan ta bushe ta koma kaman ma ba najasa kaman da najasa ta taba ba tabawa ba kamar inda aka yi fitsari sai kuma wajen ya bushe rana ta buga ta buga ta buga iska ta kada ta kada ya zama in ka ga wajen ma ba ka taba cewa ma an wani abu a wajen ma to irin wannan akwai da malamai wanda suka ce ai shi kenan ya tsarkaka wanda muhammad ibn al-arabi ya dan sayyidina ali yana cikin wanda suka tafi akan haka ko dan sayyidina ali amma shi ba dan sayyida fatima bane ya kama abu hanifa akan haka yake ko to wani ƙarar adamin wudu allam ya dir baka uku lokaci a wanda yake ya rasa wa ru- a ruwan alwala to ya warware alwalarsa lamirin idan bai cuce shi bai cuce shi ba idan baka hulil wakati ya kyale shi har zuwa wakacin sallah ba zai cuce shi ba to a nan me hukuncinsa kurkun kamar yanzu misali a ce la'asar ta to a ce a lokacin la'asar ne ba amma ga wani a yanzu yana da alwala zai iya bari tun da dai nan ɗansa da rabin awa ma ai lokacin la'asar ya yi zai iya kyale alwalar ba wani abu da ya matsa shi ba fitsari yake ji ba ba tsoro yake ji ba to amma haka nan da gangan ya warware alwalar tasa to irin wannan an samu wanda in ya warware alwalar nan gaba in zai la'asar sai da ya taimama ba ruwa to irin wannan warware alwalar tasa me hukunci wasu malaman suka ce kurun karahiya ne au huzur wasu suka ce ma haramun ne haramun ne mutumin da yake da damar ya yi sallah da alwala ai ya bi hanyar da zai koma yin sallah da taimama haramun ne amma suka ce a ba haramun ba ne tun da dai lokacin la'asar ɗin da ya riga ya yi ba in yaro da taimama ta sa yanzu ba a ce haramun ba ne sai dai karahiya ne
wahu zai ibdala iktisali a auhuzin a wato in ɗalibin iktisali a ɓata wanka auhuzin an haram an haramta ibdalu iktisali Na.
ɓata wanka illa man da rabi faƙar yaumai ne da kufa aksara sai fa wanda yake ya san rasa ruwa kwana biyu ko fiye da kwana biyu to wannan wato ya halatta ya ɓata wankan nasa abinda ake nufi a nan mutum yana tare da iyalinsa mutum yana tare da matarsa da can ya yi wanka yana da wanka yanzu kuma in ya sadu da matar da tasa ba wanda zai wanka ba wanda za ta yi wanka to ya sadu da ita haramun ne sai fa in ya san cewa ainihin da kwana biyu ba zai samu ruwan ba to a wannan ba laifi ba haramu ba da ya sani da matar tasa saboda a wanda yake bukatar haka a ce jinkirta har bayan kwana biyu ana ganin ka ba an shiga wani haƙƙin ya sa sannan sai a ce ba komai ya sadu da matar in ya so ya yi taimama a yi sallah a maimakon yi wanka to shi ne abin da ake faɗa a nan to
محمد الفاتح لما أغلق القول خاتم لما سبق